yake barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shirin namu na ilimi da fahimta su ne tafarkin rayuwa kamar yadda muka saba lokaci ne wanda muke gabatar da shi a daidai wannan lokaci karfe biyar saura minti goma tare da sheikh abdulmalik da jagoran jinani mustapha bashir akar makalla bismillah a yi muna mukaddima to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله بركة مدى ساكي سادوا داكو بركة كدي كما يد كوكا سني من أوكو أبندا مكيما لكبي دا تفسير القرآن بالقرآن أبن نفي من منا تفيا kan yadda ake fassara alkur'ani da alkur'ani jiya fatara ta biyu ta shiga muna cikin muna mun fara zance kan abin da ya shayi tafsir alkur'an al'am bil khas kenan yau muna so a danyi muna wani zare wanda za a dan bita kenan a takaice ko shimfida wanda za a dan kame bakin zaren to eh, abu na farko shine cewa mun faɗi cewa al'am shine abin da ya haɗe kowa da kowa al-lafzul mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu bi hasbi wad'in wahid lafazi ne zai zo ya shafi dukkan ababe shi kuma al-khas ko at-takhsis ikhraju ma yatanawalahu al-lafzul am bi dalil ka fitar da wani abu cikin shi saboda dalili to dama ya abu an ce abu duka ne sai aka fitar da wani shi zai sa ka samu fahimta ingantatta tunda kaga ko tura suna cewa l'exception confirme la règle wato kamar ka'ida tana tabbata ne idan aka fitar da ababen da su su shiga a ciki haka haka ina fata an fahimci ni to qur'ani yana da wannan da dama za mu dan bada misalai saboda yan uwa su fahimta da kyau kasan bil misal yattadihu al maqal abu na farko idan muka duba a cikin suratul baqara Allah ya ce ka a aure mushrika Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kab ku aure mushrika sai ta yi imani to kuma sai Allah ya nuna cewa ahlul kitabi mushrikai ne domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun kaga su mushrikai ne duk da yake alkur'ani wani lokaci ya kira su ahlul kitab kuma wani lokaci ya kira su kafirai amma nan an yi amfani da shirkar da suke yi su ahlul kitab domin yahudawa mushrikai ne sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah sannan kuma kristoci mushrikai ne sun ce wa qalatin nasara al-masih ibn Allah to amma kuma sai muka ga qur'ani bayan ya ce ka a auri mushrika ko ce mushrika ta shiga ciki sai fitar da ahal matan ahlul kitabi yace wato al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min al-mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitab kaga al muhsanat min alladhina utul kitab da kuma ƴaƴa waɗanda suke daga cikin ahlul kitab ina fata an fahimce ni kiran kaga wannan ya fitar da wasu daga cikin su idan muka duba kaga kenan mushrika ba banda ta ahlul kitabi ake nufi za mu zo akwai bayanai masu yawa karkashin wannan mas'ala din sannan idan muka duba Allah subhanahu wataala ya ce matar da aka saka za ta yi jini uku ko tsarki uku kamar yadda bayani ya gabata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ko ba haka ba waɗanda aka saki to amma sai qur'ani ya fitar da wasu daga cikin su kaga sai Allah subhanahu wataala ya fitar da matar da tana da ciki don ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yi da'ana hamlahunna kaga ita mace wadda take da ciki ba jini uku za ta yi ba ko tsarki guda uku sannan kuma sai fitar da waɗanda ba sa haila ya ce wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna kaga matan da sun yanki haila su ta yanki saboda tsufa ko kuma matan da saboda wani rashin lafiya haila su ta yanke ko ko mata kanana waɗanda ba su kai haila ba kaga wannan nuna cewa mace ko bata kai haila ba ana ɗaura mata aure sabanin abin da waɗansu suke yaƙa da shi duk da yake akwai sharuɗa da abubuwa ina fata an fahimce ni to kaga wannan sai ayi taksisin su da wannan aya idan muka duba kuma har yanzu a cikin suratul baqara Allah ya faɗi cewa matan da mazajen su suka mutu za su zama na wata hudu da kwana goma wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra matan da mazajen su suka mutu suka bar su za su yi wata hudu da kwana goma idda to sai malamai suka fitar da watar da take da mi take da ciki domin ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna ba dan haka ba da mace misali idan mijinta ya mutu yau tana da ciki muka ce ta yi wata hudu da kwana goma to ai bata haihu ba to kenan kaga dole mu yi taksisin ta da wannan aya shi yasa malaman fiqh suke kawo wani lughz da ake kira lughz kamar kacici kacici koko wato abin da motsar da hankali wasa kwakwalwa suke cewa matar da mijinta zai mutu yau an gane ko ta yi wanka yau ta fita idda yau a daura mata aure yau kaga sai abin ya dauki hankalinka ita ce mace mai ciki yau mijinta ya mutu bayan minti ɗaya ta haihu bayan mutu mijinta ta fita idda kuma in za ta yi mishi wanka ta yi idda ta kare idda sannan kuma idan akwai masu son ta kuma sai zuwa ɗora musu aure don ta haita idda magana ta kare buriya kashe boka in ji masu magana to kaga wannan amni idan muka duba kuma kina an yi taksisin shi idan muka duba har yanzu a cikin suratul nisa'i misalai ne nake bayarwa Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla ku ba mata sadakin su to kaga duk matan duniya sun shiga ciki amma sai ka fitar da waɗanda an ka haramta maka ka aure su wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf hurrimat alaikum ummahatukum banda matan da aka haramta ma don su ba a yadda ba ma ka aure su balle a yi zancen ka kai musu sadaki sai Allah subhanahu wataala ya ce to fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan sun ka ji dadi daga wani abu ma'ana suka ji dadi daga wani abu suka yi muku rangwami na sadaki fa kuluhu hani an mari'a sai malamai suka ce to nan waɗanda ake nufi su matan nan su ne waɗanda suke al'aqila albaligha ar-rashida wadda ta mallaki hankalin kanta domin karamar yarinya ba za a ce ita ta za ta baka ba tunda ita ba ta da wani kaga sai ai takhsisin ta ina fata an fahimce ni sannan kuma misali daga ciki Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa yake cewa mata bai halatta mu amshi abin da suka bamu na sadaki ba ina fata an fahimce ni wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an ya khafa an la yuqima hududullah kaga bai halatta ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a kak ku karbi wani abu annakira ce fi siyaqi wato annahi kada ku karba ko ma menene to amma sai Allah subhanahu wataala ce a'a sai in akwai matsala kuna iya karba wato fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maftarat bi idan ita macen ta ce ba za ta yi ba to nan babu matsala nan an yi maka taksisi cewa zaka iya karba ban sani ba kuma fahimta sai misali na karshe akan al'am wal khas saboda misalan suna da yawa idan muka duba a cikin suratu wato alma'ida Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an halatta muku an haramta muku abin da yake matacce kaga nan maitacce duka ya shiga ciki amma idan karen farauta wanda aka tura ya je ya kashe abin ba tare da ka iske shi da rai ba kai yanka ya halatta kaci ko bai halatta ba ya halatta fakulu mimma amsakna alaikum da ayatu qur'ani ku ci daga abin da suka rike muku ne in kun iske shi ya mutu ya halatta ku ci ina fata an fahimci ni idan bai ci bai kama makan sa kamar yadda sharuɗa suke bayanai na malamai to kaga yana da kyau ɗalibin ilimi ya san irin waɗannan saboda ya san yadda am shike ya ce duka amma banda wani banda wani banda wani ko taksisin alqur'ani da alqur'ani ko da sunna da wanda ya imani da hadisi ko da ijma'in malamai ko kuma da kiyasi wanda yake ingantacce wallahu ta'ala a'lam na'am akar makallahu idan muka je gaba sai abin da ya shahi tafsirul qur'an bil qur'an bil mantuq wal mafhum me yake nufi da wannan to na farko dai al mantuq ismul maf'ul na al mafhum shi ma ismul maf'ul na daga nataka shine yayi furuci yantiku yana yin furuci hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi yantiqu yaf'ilu ni babin sa shine yayi furuci sai aka ce al mantuq kenan abinda aka yi furuci da shi shi ko al mafhum daga fahima yafhamu fa'ila yaf'alu idan ya fahimci abu al mafhum a wajen malaman usulul fiqh suna kiran wato daga cikin abinda asiyaghul umum abinda ke nuna abu ya haɗi komai da komai shine abu ya zamanto ismul maf'ul ne misali in mun ka ce ma'lum abinda aka sani komai ya shiga ciki mafhum abinda an ka fahimta komai ya shiga ciki mantuq abinda aka furuci da shi komai ya shiga ciki yana daga cikin siyaghul umum to amma anan abinda malamai suke nufi da shi al mantuq in cikin qur'ani ne ko kuma in cikin shari'a ne do abinda cikin nassi ya zo abinda aka furuci da shi da al-mafhum to sai malamai suka ce ana tafsirul qur'ani bil qur'an tunda muna magana tafsiri ne anan ba shari'a ba an gane ko balle mu hada al-qur'ani da sunna da littafin fiqh wato sai zaman to yana da kala guda hudu yana da kala guda hudu yana da reshe guda hudu yana da gefe guda hudu yana da rassa guda hudu na farko sai a yi tafsirul mantuqi bil mantuqi abinda aya ta zo da shi karara kuma a fassara shi da wata aya karara. Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida ya ce يا ابن يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم ان halatta muku dabbobin ni'ima sai ce illa ma yutla alaikum kaga ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku kaga shi abinda ake karantawa aya ta zo da shi ne karara mantuki ne ma dalla alaihi lafzu ko annasu fi mahalli an-nutq abinda ta faɗe shi kenan to sai ya zamanto idan za mu fassara shi malamai sun yi fassara guda biyu duk da yake guda tana da rauni wasu ka ce to za a fassara shi da mantuk abinda aya ta zo da shi furuci kai tsaye shine hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum kaga duk aya ta faɗe shi mantuki an haramta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to amma wasu malamai sun ce wannan tafsiri yana da rauni don me an ce ma yutla alaikum abinda ake karanta muku yau da gobe alhali ko wagga aya ta zo ne bayan wacce ba wacce aiki nan ba ita ake karantawa ba sai suka ce fassara ta tana cikin suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi bih domin suratul an'am makkiya ce kaga ayoyin sun sabka ana karanta su suratul ma'ida madaniya ce kaga ba a cewa illa ma yutla alaikum sai dai in mun koma cewa a abinda kai nuhi illa ma yutla alaikum abinda za a karanta muku zuwa gaba sai zaman to to hurrimat alaikum ake nufi ko kuma mu dauki a yana daukar da abinda aka karanta muku da abinda ake karanta muku da abinda za a karanta muku gaba sai zaman to ishtiraki ne ya dauki wato azmina thalatha kenan ya dauki baya da yanzu da gaba sai zaman to duka ya shafi waɗannan ayoyin to kaga nan an fassara abinda ya zo karara da abinda ya zo karara sai mu tai zuwa ga abu na biyu abu na biyu shine tafsiru wato al-mafhum bil mantuq shine abinda muka fahimta cikin aya na ma'ana sai mu samu ayar da ta fassara shi ga misali alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه سي الله تمي هدى للمتقين القراني شريعه ne gawa ga masu jin tsoron Allah kenan zamu fahimci cewa waɗanda ba su jin tsoron Allah alqurani ba mi ba ba shari'a gare su bane to sai ka kuma cikin fussilat walladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama wadanda ba za su yi imani ba alqur'ani wato fi adhanihim waqrun a cikin kunnen su kamar akwai muna iya cewa rufi ko toshiya wa huwa alaihim ama sannan kuma shi alqur'ani makamta ne sanadin makamta ne gare su don ba za su yi imani ba kaga ta fassara cewa alqur'ani ba shirya ne gare su ba ina fata an fahimce ni in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun an gane ko to kaga wannan an fassara abin da ya zo an ka fahimce shi daga waccan aya da abin da ya zo karara abu na gaba sai wato tafsir al-mantuq bil mafhum wato ga abin da an an faɗe shi ya zo karara amma sai an fassara shi da abin da an ka fahimta misali sai Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga mai zina namiji da mai zina mace kowane a yi masa bulala ɗari. To kaga nan bai bambanta ba da ɗa da wanda ba ɗa ba da bawa da wanda ba bawa ba duka ɗaya. Amma sai aya ta zo cikin suratun nisa ita ce su mata azzaniyatu kinnan azzaniyatu kinnan to banda wanda take baiwa fa in ataina bi fahishatin fa alaihin nisu ma alal muhsanati min al azab kaga idan sun zo da alfasha nan zina ake rufi suna da rabin azaba kenan rabi wanda za a yi musu. To yanzu kuma kaga wanga mantuki na aya fajli azzani to wazzani fajli bi kulli wahid minhuma amma mafhumukin shi shine cewa eh wato baiwa ita ba haka za a yi mata ba to bawa kuma sai an kai kiyasin shi da mi da baiwa da baiwa ta ina mun ka fahimci za a yi kiyasin shi da baiwa ta waccan aya to sai mu fassara mafhumin waccan aya abinda muka fahimta daga gare ta da kiyasin da muka yi mu fassara shi da waccan aya da a cikin suratul nur na fata an fahimci ni sai wato abinda na karshe al mafhum bil mafhum abinda an ka fahimta sai a fassara shi kuma da mi da abinda aka fahimta da abinda aka fahimta Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida yace wal muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات da ƴaƴa domin akwai fasarori daban-daban amma zance mafi inganci ƴaƴa daga cikin ahlul kitabi wanda ba bayi ba kaga zai nuna mu cewa bai halatta ba a auri baiwa ta daga ahlul kitabi akan wannan fassara to sai mu yanzu wannan mafhumi na ai fahimta shi muka yi fahimta shi muka yi to kuma akwai abin da zai fassara shi da wani mafhum Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanat al mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al mu'minat wanda bai samu ikon auren wa man lam yastati minkum tawlan wanda bai samu iko ba an yanki hal muhsanatil mu'minat an gane ko bai samu damar ya aure ƴaƴa ba mu'minnai fa mimma malakat aymanukum an gane ko zai auri abin da damar su ta mallaka min fatayatikum daga wato matanku almu'minat waɗanda suke muminai kenan sai zaman to fatayat na ana nufin wato ƴaƴa an gane ko kuma su zaman to muminai kenan kaga qur'ani bai yarda ba a auri baiwa ahalul kitabi don mi don ya ce min fatayati kumul mu'minat an gane ko kenan za a je ga baiwa wadda take mumina kenan bai yarda ba da baiwa wadda take mi ahalul kitabi kamar yadda yace wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum ayya daga cikin ahalul kitab kenan bayi musu shiga ciki ba kaga an fassara abinda aka fahimta daga cikin suratul nisa da abinda aka fahimta kuma daga cikin wato suratul ma'ida ina fata an fahimci yawwa aka rama kalla Allah ya saka da alkhairi aka rama kalla cikin alkur'ani to da wata muna samun wani abu sai muga kama akwai cin karo abinda ake nufi da annasakh na'am abinda ake nufi da annasakh malamai sai suna zancen nasakh wai annasakh da annasikh da mansukh ya za mu fahimce shi wajen fassara alkur'ani to kalima ta annasakh tana da ma'ana guda biyu a larabci nasakha yansakhu shine ya shafi abu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine shafewa ma'ana ta biyu shine ciratar da abu ka rubuta shi daga wani abu zuwa wani abu kaga misali idan muka ce shafewa an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ma nansakh min ayatin ba mu taba shafe wata aya ba nan ta zo da ma'ana ta shafewa ina fata an fahimci ni wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan kaga fayansakhu Allahu Allah zai shafi ma yulqi ash-shaytan abinda shaytan ya jefa cikin zuciya misali ko kuma abinda ya jefa na cikin ma'ana akwai maganganu da dama akan wannan aya to kaga kuma tana zuwa da ma'anar rubuta abu ba ma'ana ka shafe shi ba an gane ko hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'maluna mun kasance muna rubutawa ina fata an fahimci kinan shine sai ya zama to yana da ma'ana ta al izala kuma yana da ma'ana ta annaqlu izala shine gusar da abu annaqlu kuma ciratar da abu ka rubuta shi ko daga wani littafi zuwa wani littafi ko aiki a wato a rubuta shi idan muka zo a annasku a shari'a mi ake nufi da shi sai malamai suka cewa الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه واتو لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه واتو الخطاب ya zama to khitab ne magana ce daga wajen Allah ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ba a yin nasku da abin da ba qur'ani bane ba hadisi bane maganan malamai ba ta nasku ijma'i ba ya yin nasku an gane ko alkhitab addal wanda yake nuna alartifa ilhukmi sabit an cire hukumcin da ya tabbatacce bil khitab al mutaqaddim wanda ya tabbata da magana wadda ta gabata sai ya zama to kenan annasikh shine wanda ya zo baya al mansukh shine wanda ya gabata ya gabata ya riga an gane ko to sai mi kuma wato sai suka ce ala wajhin laulahu lakana sabitan in ba dan da wanga nasikh ya zo ba da hukuncin tabbata sai amma sai suka ce wato ma'atarahihi anhu tare da cewa wancan ya zo baya domin shi at-takhsisu yana iya zuwa kai tsaye walladina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum kaga an ce duk wanda ya jefi matar shi da zina za a mai bulala 80 amma sai aka ce a'a walladina yarmuna azwajahum waɗanda suke zargin matan su kenan an fitar da su kuma ayoyin sun zo tare kenan nan takhsisi ne amma da ya zo sai da an kai aiki da ayar sannan daga baya aka zo da wani hukunci ko hadisi ya zo shafe wannan hukuncin to har sai da mun tonin nasko aka yi shi yasa ayatul mawarith da aka ce an yi wasiya ga masu gado kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyatu lil walidil aqrabi kaga an ce ayi wasiya sai malamai wadan sun ce nasko aka yi an shafe wasu sun ce an yi taksisi to zance mafi inganci nasko an kai domin da ayat ta sauka an yi aiki da ita bayan an yi aiki da ita sannan aka zo aka kawo ayoyin rabon gado da hadisi da ce inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris sai zaman to an shafe hukuncin ne ina fata an fahimci ne na wasiya tun da yanzu ba su da wasiya an gane wannan da kyau ko to kaga sai ya zama to nan an shafe ne ba taksisi akai ba ina fata an fahimci ni wallahu ta'ala a'lam to wannan shine annasku kenan wani hukunci ya zo daga baya sai wani hukunci ya zo ya shafe wannan hukuncin ayoyin gado sai suka shafe hukuncin ayi wasiya ga magada makusanta da iyaye da makusantansu ina fata an fahimci ni to kaga wannan shine misali na annasku kuma malamai sun yi wallafe wallafe akan wannan kawai zaka iske annasikh wal mansukh na malam wani annasikh wal mansukh na malam wani sai dai abin da ya kamata mu gani akwai mas'ala guda biyu masu muhimmanci kafin mu je mas'ala ta gaba shine cewa akwai annasku akwai albada'u an gane ko akwai annasku akwai albada'u akwai ma la yadkhuluhu annasku in an ce annasku a shahe hukunci saboda maslahar shi ta kare domin Allah da ya saukar da shi ya san cewa hukuncin nan ga iya lokacin da zai amfani daga baya kuma sai a shafe wannan hukunci albada'u daga bada ya budu buduwan ne badawun ne sai an ce bada'u aka mai da wawun da ta zo karshe alhamza bada yabdu thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin to wasu daga cikin yahudawa da kuma yan shi'a zaka iske suna danganta albada'u zuwa ga Allah misali suna danganta albada'u zuwa ga Allah su Yahudawa saboda suna nuna cewa da Allah ce a canza alƙibla sai ce to kaga an kai haka kenan ra'ayi ya taho ma bayan bayan ka bayan ka kamar ma'ana jahil nau'i ne da jahilci tunda wani ra'ayi ne ya zo ma bayan ka jahilci abu eh sai ka ce kai ina ga yawa to kaga da an ka canza alƙibla Allah ce sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha mi yadda su kenan da an ce ana dibin gabas an ka dawo da shi na dibin alƙibla shina makka daga baya da ya zo madina kuma dibin baitul maqdis yamma kuma yanzu ya dawo kuma ya koma dibin gabas kina wata rana sai a ce abi kudu wata rana kuma a ce a dubi arewa kina abin ya zan wasa sai Allah ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka gaya musu muhudar rana da mafadar rana na Allah ne kuma hadda kudu da arewa abinda ake bukata shine yarda Allah da umurnin Allah ba wai gabas din da yamma suka dami mutane ba yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai Allah ya faɗi cewa dalilin da yasa aka yi haka wama daga cikin ko dalilai wama ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula kaga daga cikin hikimomi mun yi haka dan mu san wanda zai bi manzo ashe ba don jahilci bane Allah subhanahu wata'ala yi kuma ba yana nufin Allah ya sani ba a'a ya bayyana waɗanda za su bi manzo domin Allah ba zai ƙara ilimi ba irin waɗannan ayoyin in muka zo wajen fassara su suna da yawa cikin alqur'ani ba za mu ce Allah zai ƙara ilimi ba ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا دموسا ko ba haka ba to Allah ko ba sani zai ba ƙara sani zai yi ba wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin Allah zai san masu imani zai san munafiqai ya san su a'a kawai zai bayyana ake nufi ina fata an fahimce ni don ya ce wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur wali yabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ya jarrabe abin da ke cikin zukatanku wali yumahhisa ma fi qulubikum ya tace abin da ke cikin zukatanku sai ce wallahu alimun Allah masani ne bi dhati sudur da abin da zuciya ma'abuciya kirji kenan ita ce zuciya kinaya anil qalb ina fata an fahimci wannan to wannan kenan kenan sai ya nuna maka cewa ba a yi nasu ba dan abu ya bayyana ga Allah subhanahu wataala yahudawa su kuma yan shi'ar suka dauki wannan akida sai suka nuna cewa akwai irin abubuwan da suka bayyana ga Allah daga baya misali suna kafirtar da sahabbai sai a ce to sahabban nan Allah ya ce yan aljanna ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كاد الله يا مستنا الجنة kuma ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ko ne daga cikin su Allah mishi alƙawarin aljanna sai ce musu to ya za ku yi da wadannan ayoyi sai ce kai malaman sai suka ce a kirkiro albada'u akwai daga da suna mutane na gari Allah ce musu tattalin aljanna daga baya sai Allah ya gano za su kafirce shi na sai sun ka zamanto kafirai to kaga wannan akida ta yi muni a gurguje sai ma la yadkhulu at-takhsis abinda an-nasxu abinda an-nasxu baya shiga cikin shi na farko baya shiga cikin al-aqaid aqida rukunin imani shidda ne Allah bai shahi so yace sun koma hudu ina fata an fahimce ni sai usulul ibadat asalin ibada sallah zakka hajji azumi Allah bai zakwa ce to yanzu an doke muku azumin watan Ramadan a
su wannan naskha bai shiga bai shiga cikin su sannan kuma sai usulul akhlaq wato akhlaq dabi'o'i na gari gaskiya barin ƙarya jarumta karamci duk dabi'o'i ne na gari barin girman kai barin hasada almuhimmu da ɗabi'o'i na gari a ce a yi su munana a nisance su ko ba shi bane in ka ɗauki littafin alkaba'ir zaka iske akwai munanan zunubai da an ka ce a nisance su Allah bai cewa yau a komo a yi su ɗabi'o'i na gari da Allah ya ce a yi bai yiwa Allah ya ce ku bar su na ɗabi'o'i na gari sannan annasku bai shiga cikin mi labari ma.
cikin labari al-akhbar Allah ya ba mu labarin Fir'auna an nutsar da shi da ruwa bai yiwa Allah ya dawo ce na shahe wannan naman ce da wuta na kashe shi Eh, an gane wannan ko Na'am.
to wannan shi dai ne a gurguje akan abin da ya shahi annasu kenan in aya ta ce hukunci ya tabbata kaza daga baya ya shafe shi duk da yake akwai sabani tsakankanin malamai Eh, abin da ya kamata mu gane can mutanen farko in sun ka ce annasu abu biyu suke nufi da shi suna nufin a shafe hukunci ko kuma a'a hukunci ya zamanto am daga baya sai a sha a rage hukuncin to shi yasa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda ba su san mustalah na mutanen farko ba sai su ce sun yi kuskure alhali wani lokaci suna nufin a'a wato taksisi ne suke kira da annasku domin akwai inda suka yi tarayya rage faɗin aya ne ta rage ƙarfi mm, misali da an ce mutum guda ya tsaya gaban mutum goma Na'am.
an gane ko in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn Mi'atayn.
in an samu mutum 20 za su tsaya su yi yaki da mutum wato 200 kenan duk mutum ɗaya tsaya kan mutum goma daga baya sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa Na'am.
Allah ya saukaka muku don ya sa akwai masu rauni daga cikin ku kenan kaga an shafe wannan hukuncin fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 100 za su rinjayi mutum 200 kenan yanzu mu- ya koma mutum ɗaya ya tsaya gaban mutum biyu idan sun wuce haka dai idan yayi gudu hukunci ba zai kama shi ba na cewa yayi gudu na'am. bayan wannan naska akwai wani malam cikin alkurani To, eh, abin da nake son in ce ma ba wannan ba. Wato shi nau'i na nasku ana naskul kitab bil kitab alqur'ani da alqur'ani sannan ana naskul kitab bis sunna sunna ta zo ta shafi wato wani hukunci da ya tabbata ina fata an fahimce ni a cikin alqur'ani San- kamar yadda an kawo hadisin na almawarith inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith kaga yanzu an ce babu wasiya ga wanda ya gado alhali aya ta ce za a yi wasiya Haka.
sannan kuma ayoyin gado suka zo suka fayyace yadda abin da ake nufi kamar yanzu kaga ayan ma gado da ta zo lin rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun maza suna da rabo daga cikin abin da magada suka bari mata suna da rabo daga cikin abin da magada suka bari mimma qalla minhu aw kathur ko mai yawa ne ko dan kadan sai Allah ya jero yadda za a yin gado Eh.
da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya muku wasici daga ƴaƴanku lizzakari mislu hazzil unsayin namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya kaga wannan duk ƴaƴa sun shiga ciki amma sai an ka fitar da waɗansu waɗanda ba sa yin gado ina fata amince ne kamar kafiri da musulmi domin hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari babu gado tsakanin kafiri da musulmi babu gado tsakanin musulmi da kafiri ina fata amince ne kaga an yi wato taksishin shi da wato abin da ya zo ko kuma an yi nasu din wannan hukunci da abin da ya Da zo abin nan.
to to sannan kuma akwai sabani shi in aya ta zo ta ce hukuncin nan yana yiwa a canza shi shin naskhuna ko tafsisi aya ta zo a cikin suratul nisa'i ta ce wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum waɗanda suka zo da alfasha daga cikin ku daga cikin matan ku ku sa mutum hudu su yi musu shaidu fa in shahidu in sun yi shaida fa amsikuhunna fil buyuti ku rike su a cikin gidaje hatta yatawaffahunna almautu sai mutuwa ta zo musu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ai aw hatta yaj'ala Allahu lahunna sabila har sai in Allah ya sanya musu hanya wasu suka ce to nan babu nasku domin dama Allah ya faɗi cewa zai canza hukuncin wasu sun ka ce a akwai nasku domin an canza hukuncin sai aka ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kenan ga sabilin da an ka saba musu za a yi musu wanda ya zina za a yi mishi bulala ɗari idan bai taɓa yin aure ba mu ce da namiji in kuma sun taɓa yin aure za a jefe su kenan Allah ya sanya musu mafita sannan kuma ana sunna tana iya zuwa da abu sai qur'ani shi nasku din shi fuskantar alqibla
na'am ko ba haka ba fuskantar alƙibla abu ne sunna ta zo da shi yanzu a fuskanci wato baitul maqdis Eh.
lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar dibin ka'aba yana dibin yamma eh, ina ayat da ta zo da haka babu eh, amma sai qur'ani yazo ya ce to yanzu a bar dibin baitul maqdis qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha to ga ta fawalli wajhaka shatr al masjidil haram kaga nan annasku kina an shafe wancan hukuncin da a cikin hadisi kuma an yi tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil domin an ce falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu juya kaga al qibla da kai da ita to wacce ce ita fa walli wajhaka shatr al masjidil haram aka roƙa Allah kana ganin yanzu kenan idan aka ƙure mutum aka ce mai da wace alƙibla ake kallo kafin a kalli harami a kalli mak- a ɗakin to sai ya kawo Bai- bai ya kawo muna ayan mu dai muna jira ai ba matsala ce ta rigima ba ko kulli da kulli matsala ce ta ilimi ko in dai a ilmanci na sai mu jira mu gani ko zai kawo muna wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri aka Amin, ramaka amin.
Allahu abin da ya shafi annasikh wal mansukh Na'am.
aka ramaka Allahu uh, kun so ku yi ihala zuwa wasu littattafai ko littattafai wanda suka yi suna magana da kan- yawa littattafan da suka yi annasikh wal mansukh idan mutum ya diba cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na na tahqiq Ahmad Badawi na littafin shankiki tahqiq na Ahmad Badawi ya kawo annasikh wal mansuh na malamai da dama kuma babi ne mai fadi cikin littattafan usulut tafsir da kuma littattafan usulul fiqh suna kawo shi akwai ma annasikh wal mansukh fi ilmi al hadith kadiba cikin mustalahul hadith na Mahmud al-Tahan wanda yake karantar wanda yake karantarwa a jami'a ta Madina akwai littattafan hadisi da dama sai ka koma can kaga malaman da suka yi ta'alifi a wannan kamar ya mutum kawai za ka kai ka san nasu ka je kai nasu ko kuma a'a malamai sun wadatar ma a ai dole da malami da littafi ba a wadatuwa da su malami wurin shi daban littafi wurin shi daban littafi bai iya ganar da kai wurin da baka gane ba ina nufin hukunci wai kamar kaga kamar akwai wani hukunci wanda kawai ni yanzu ni ne zan ce wannan yayi nasayin wannan ko kuma a malamai sun riga sun yi magana kai eh to ba mu iya samun yanzu wani sabo dan da ya malamai sun yi bincike amma kuma ilimi ba mu iya cewa mun hana mutum saboda tana yiwa kai ka gano wani hukuncin ka ce mansuhi na baka san wadansu malamai sun yi magana kan shi ba ina fata an fahimce ni ilimi bai tsaya kai bakin kai ba shi yasa in ma ka gano to kawo dalilai in an ga ya tabbata sai a yarda da shi ai ba matsala bace tabbata kuma shikenan ya zama to kuma nasoshin da kake son ka hada sun inganta kira a ce mutawatira ko hadisi ne sahihi to babu matsala sai a karba maka kawaid wanda dai malamai malamai suka aza su dole ba a yi cikin su ba daga cikin kanka ba a in ka kawo kaida a ai za a muna kasha kai kawo ba matsala bace eh amma ka kawo a duba a gani a ilmance ba da son rai ba da ba ka raba kallahu ba yanzu malam zamu shiga kai tsaye abin da shi tafsirul qur'an ala dawi maqasidi akwai tafsirul qur'an bil mutlaq wal muqayyad ba mu taba shi mutlaq wal muqayyad eh mun manta ina ganin ka ketare shi ko mantuwa ce ko to al mutlaq wal muqayyad in an ce al mutlaq shine abin da zo sake sakewa wai inji malam manzauri al muqayyad shine abin da an ka dabaibece min qayyada yuqayyidu taqyidan abin da an dabaibece shi ko an rubuta shi to shi al mutlaq sun ka ce هو اللفظ الدال على wato madlul sha'i'in fi jinsihi in an ka ce al-mutlaq shine abin da yazo yana nuna abin nan ya yadu a cikin dukkan jinsin shi in mun ka ce rajulun namiji duk mazan duniya sun shiga ciki imra'atun wata mace duk matan duniya kanana da manya duka sun shiga ciki ina fata an fahimce ni to kaga sha'i'in ne to shi ko al-muqayyad sai suka ce huwa lafzu dal ala madlulin muayyan shine wanda yake nufin mutum wanda yake an san shi yanzu in nace ala ramma mustafa mustafa bashar kowa ya san wane ne yake nufi kaga wannan ba wato ba mutlaq bane akwai wanda ake nufi da wannan sunan ko kuma huwa lafzu dal ala mausufi wato addal ala mausufi wa madlul mausuf an gane ko madlul mausufil mutlaq shine wanda yake nuna sifa ta mutlaq an kawo abu mutlak sai aka zo da sifa yanzu in nice rajulun ko wani namiji ya shigo ciki amma in nice qari'un mai karatu to yanzu duk mutumin da ba karatu yake bai ya fita bai shiga ciki bai shiga ciki ba to wannan shine al mutlaq wal muqayyad yana da muhimmanci a cikin alqur'ani sanin sa akwai sa wurare daban-daban to amma kafin mu shiga cikin bayanin sa a gurguje saboda bayani ne mai muhimmanci ya kamata mu fahimci cewa shi al-mutlaq wal muqayyad bari mu bada misali da aya kafin mu shiga cikin bayani don saboda in ba misali an ka bayar ba akwai matsala aya ta zo a cikin suratu al-ma'ida tace hurrimat alaykumul maytatu an haramta muku jini ko ne irin jini ya shiga ciki in za ka yanka dabba duk jini ya shiga ciki amma aya ta zo cikin suratu al-an'am sai tace a'a ba ko ne irin jini ake nufi ba kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan ka gani ba ko ne irin jini ba hurrimat alaykumul maitatu wad damu nan ko aw daman masfuhan sai jini mai gudana in an yanka dabba amma wanda ya liƙe cikin jikin bayan an yanka sai zube to wannan an yi muku uzuri akan shi kaga waccan ta ce jini waccan ta ce jini mai zuba irin jini ya shiga a can yawa amma nan kuma ana nufin wanda yake gudana lokacin da an ka yanka ban sani ko an fahimci ni ba masfuhan daga asafahu ne sun kace saman kololuwar dutse saboda in an yi ruwa sama suna sabkowa shi ma wanga in an yanka yana zubowa shine alaka tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam to anan akwai matsaloli masu yawa amma dai zamu dan cira ta guda uku daga cikin su matsala ta farko shine cewa shi al'am dole in yazo ko al-khas yazo bayan sa shin za a yi aiki da al'am ne ko al-khas za a yi da alkhas to in khas ya zo sannan am ya zo ko ko muqayyad ya zo sannan mutlaq ya zo duk malamai suka ce a babu matsala ai aiki da takhsis ko ai aiki da taqyidin ko da wanda ya fara sauka shine muqayyad to shi zai fassara mutlaq eh ina fata an fahimci to ya za mu samu ya kamata mu bada hujja a alqur'anance dan akwai wanda ba su yarda da wani abu in ba alqur'ani ba qur'anin ya tabbatar da wannan Eh.
suratul an'am sura ce da take makkiya Makkiya.
kowa ya tabbatar da wannan ta sauka a makka to sai ya ce- kuma mi to sannan kuma ita ta ce wato audaman Masfuhan.
masfuhan kaga ita ce jini mai zuba mm, suratul ma'ida muttafaqun alaihi madaniya ce mm, kaga ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri sannan kuma ga- a cikin ta ne Allah ce ya cika addini Eh.
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Eh.
amma cikin ta kuma yazo addamu bai ce addamul masfuh ba kaga jini bai halatta Eh.
duk da yake ko wanda ta ce jini ta kayyade shi ita ce ta fara sauka haka haka to sai kuma akwai wata aya har yanzu suratul baqara inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri madaniya ce baqara kaga kuma an'am ita ce ta sauka a makka kuma kaga har yanzu dai ita za ta kayyade za shi ta kayyade shi abu na gaba sai suratul nahl suratul nahl to ita suratul nahl makkiya ce Eh.
to da ita da an'ami wacce ce ta riga sauka sai malamai suka ce suratul an'am mm, amma to tunda mun faɗi cewa malamai sun ce shin ina dalilin mu ko haka kawai zamu faɗi magana a'a muna da dalilai a cikin suratul an'ami Allah ya ce sayaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna da sannu masu shirka za su ci sai can cikin nahal ya ce wa qala allazina ashraku masu shirka sun ci kaga wannan yake nuna cewa an'ami ta riga mi ta riga ta riga suratul nahl ne sauka sannan kuma a cikin suratul nahl sai Allah yake cewa wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl ga waɗanda suke yahudawa ko akan addinin yahudanci ko ɗayan yahuza da sauran maganganu ko masu jijjiga kansu idan suna karatun at-taura fassarori ne daban-daban mun haramta musu abin da muka karanta maka sai ce mi min qablu kafin kafin haka to min qablun nan sai ka koma can cikin suratul an'am yake cewa wa alal ladina hadu Harramna harramna kulli kulli dhi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi 'azm dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun kaga waɗanda suke yahudawa mun haramta musu to kenan kaga sai nuna maka cewa ashe suratul an'am ta riga suratul nahl sabka ga dalilan mu kenan sai zaman to koda muqayyad shi ya fara sabka ko muqayyid ana cewa duka guda biyu to shi ya fara sauka to shine zai taqayyidin sauran waɗanda suka zo da inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir ko hurrimat alaikumul maitatu wad dahmu wa lahmul khinzir wallahu ta'ala alam mas'ala ta biyu a cikin suratul uh, abin nan qadiyya ta an-nasakh akwai saura da ta al-mutlaq wal muqayyad Mm,
mas'ala ta gaba shine cewa shin shi al-mutlaq wal muqayyad fuska nawa gare shi domin akwai al-mutlaq wal muqayyad lahu arba'atu suwarin mm, sannan kuma hunaka muqayyadun bi qaidin wahid wa hunaka muqayyadun bi qaidaini mm, to kaga waɗanda masu ne dole an taɓa su na farko sai a samu ikhtilafu sababi wal hukmi sababi ya bambanta hukumci ya bambanta to nan ba a taƙayyidi aha misali mm, Allah subhanahu wa ta'ala ce in za'a walla ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi a wanke hannaye ila al marafiqi har zuwa ga mi gwiwa hannu gwiwa hannu to sai aka ce in mutum ya sata wasariq wasariqatu faqatu aydiyahuma da barawo da barauniya ko da barauniya da barawo wasariq wasariqatu da barawo da barauniya mm, ko ba haka ba mm, sai ce mi faktahu aydiyahum faqatu aydiyahuma ko yanke hannayensu mm, to anan shin zamu yanke hannun barawo ilal marafiqi mm, har zuwa gwiwa hannu sai malamai suka ce a'a domin wancan sababin shi daban alwalla ne Eh, kuma wannan- hukuncin shi daban Mm.
shine wanga wankewa wanga komi wanga yankewa eh, wancan ba wannan itilafu ne wancan gyara ne to kaga ba ɗaya suke ba haka kuma akwai wata balaga a nan kafin mu wuce balaga ta alqur'ani shine cewa wajen sata sai Allah ce wasariqu wasariqatu da barawo da barauniya saboda wajen sata namiji yafi mi ya fi mace sada yafi mace sata kuma da karhin marai Eh.
na yin sata Mm.
amma da yaje wajen zina sai ce mi azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma saboda a wajen zina mace tafi mi tafi namiji dokar hankali Eh.
balaga ta alqur'ani fi taqdim wa ta'khir to abu na biyu sai ittihadu sababi wal hukmi Mm, shine da hukuncin da sababin su zo daya to nan malamai sun yi ittifaki ana hamlul mutlaq ala muqayyad mm, Allah ce at-talaqu marratan saki shudi biyu ne ka saka ma'rufin abu.
ka dawo da ita sannan kuma ka sake ta amma ba ka sakin ta kuma ka ƙara wani abu ko kai saki dubu ko dubu ɗari a'a ba sai ka yi saki ka dawo da ita ta dawo mata ka sannan ka sake ta Mm.
kenan in tana cikin idda malamai da dama suna ganin ba za a sake ta ba ina fata an fahimci ni Na'am.
to mu tai marratani nan banda saki na uku wanda qur'ani ya baka dama wanda qur'an qur'ani suke karetawa domin ya faɗi cewa at-talaqu marratan saki biyu ne sai ce fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra kaga in ya sake sakin ta bayan waɗancan biyu su ko sun ce a'a ba da shi ba kaga sun faɗa cikin rami saboda alqur'ani ma ba su fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to anan sai alqur'ani ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su li'iddatihinna har zuwa lokacin iddarsu kina sai ya nuna muni cewa ashe ana sakin mace ne a lokacin da wato take cikin iddata ma'ana baka da izinin ka sake mace bayan ta fita mi ta haita daga cikin idda ta da cikin idda tunda mace in ba ta haita daga cikin idda ai ba matarka bace sakin ta ya zama ya zan lagau ina fata an fahimce ni na'am to kaga wannan wato ittihadu sababi wal hukum sababi ya inganta shine saki hukunci ya wato dalilin da yasa aka kawo wannan hukunci shine mi shine saki kenan hukuncin da sababin duka guda ne abu na gaba na uku sai a samu ittihadul wato al-sabab dun al-hukm wa ikhtilaf al-hukm ittihadu sabab sababi guda ne misali Allah ce wanda ya rantsuwa zai yi kafara sai aka bashi zabi guda uku na'am
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كاغا فكفارته إذا متن يرن سواء إن شاء الله كفارة إطعام عشرة مساكين كتير مسكيني غوما أبنتي أبنتي أنك تكباسو باسيتي أبا abinci dai ko abinci ka sai musu lahiyayye yayi kuma ba sai abinci na ini daya ba it'am ciyarwa asharati masakina miskini goma ko kuma miskini guda amma ba rana guda ba kullun ka bashi yana matsayin miskini fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum an gane ko na'am
min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga mafi na'am min awsati ma tut'imuna ahlikum akwai maganganu guda biyu min awsati ma tut'imuna ahlikum فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كفارة رنسوا أتيد مسكيني قوما سيأتي من أوسط ما تطعمون أهليكم أوسط wasu fassara shi da tsakatsakiya an gane ko wasu ka fassara shi ausati mafi kyau don kala ausatuhum mafi mafi alkhairi daga cikin su kaga nan ba tsakiya wasu ka fassara shi ba min ausati ma tut'imuna ahlikum na daga mafi kyau ko tsakiya au kiswatuhum ko ko ka yi musu ka ba su tufatar da su komple kenan kamar da mu cewa komple mu yan faransa in ji waɗansu au tahriru raqaba ko ko ka yantar da boya to anan can da yazo wajen it'am sai ce min awsati ma tut'imu ahlikum to kiswatuhum min awsati ma tuksuna ahlikum ko ko ba shi ba shin shi ciyar abin nan tufatar wannan ita ma haka za a yi ta koko ita tufatarwa an sake ta to kaga nan sai zaman to waɗansu malamai suka ce dukkan su sai an sami min ausati min ausati bai abinda zaka yantar mafi kyau ne sannan kuma abinda zaka tufatar mafi kyau ne tunda ya ce min ausati ma tut'imuna kenan wa min ausati ma tuksuna ahlikum sannan ar-raqaba takunu min ausati ar-raqabat mafi kyau daga cikin ta kaga wato sababin shine rantsuwa amma hukuncin ya bambanta sai sun kai taqayyidin shi da yawa daga cikin malamai sun yarda da wannan misali kuma idan muka dauka cikin zihari idan aka zo sai Allah subhanahu wataala ya ce الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين واتوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى idan mutun yayi zihari yace mace kamar mahaifiyar shi ne in ya wato ta ya kwanta da ita kamar ya tara da mahaifiyar shi sai Allah subhanahu wataala yace fatahriru raqabatin zai yantar da boya yace zai yantar da boya fatahri raqabatin min qabli an yatamassa kafin su shafi juna kidan kafin ya kai ga jikinta faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu shahrayn mutatabi'aini yayi azumin wata biyu jere kwana 60 jere sabanin in shiyar suke cewa kwana 31 kenan wata na biyu ya shigo jere aka yi su suna wasa da nafsi an gane ko fasiya mu shahararri mutabi aini min qabli an yatamassa faman lam yajid fa it'amu 60 miskina wanda bai samu ba siyar da miskini 60 to shi azumi an ce kwana 60 jere shin ciyar wannan ita ma za a yi ta jere? Ina fata an finci ni. Sannan kuma da aka ce su yamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa shin shi ma yan taddabawa kafin ya shafi matarsa min qabli an yatamassa ne kinan tahriru raqabatin min qabli an yatamassa it'amu 60 miskinan min qabli an yatamassa duk kafin ya shafa ne saboda shi ba a kawo shi a can ba kaga nan wato sai zaman tuwar da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan mun gane ko kenan sai ya zamanto a nan an yi taƙayidinsa duk da yake shi azumi ya zo da ƙaidin cewa kafin a shafa amma 'yan baiwa da ciyarwa ba su zo da kafin shafa ba sai a yi taƙayidinsa da yawa daga cikin malamai sun yarda da wannan sai abu na ƙarshe wanda akwai saɓani tsakankanin shi shine wato ya zamanto ittihad wato alhukum wa ikhtilafu sabab ya zamanto ittihadul hukum hukumci ya zo ɗaya waktilafu sabab amma sababi ya zamanto daban misali ya zamu bada misali Allah subhanahu wataala ce in za aba marayu dukiyarsu aimi ai kafa shaida yace fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim ko kafan fatuwam su shaida ko ba haka ba to kaga shaidan nan ana mi ana bukatar ta sannan kuma Allah ce in an kai ciniki a sa shaida wa ashidu idza tabaya'tum ku yi ku sanya shaidu to kaga shaidun nan ya zama to mi ya zama to mutlaq ba a kawo wani abu ba ƙari misali lokacin da Allah ce a yantar da baiwa idan mutum zai zihari yace fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa a cikin suratul maida sai yace in zaka yantar da boya ka yantar da baiwa idan kayi rantsuwa don ya ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga ruka ya kawo shi nan kenan da zihari da rantsuwa ruka an ce ka yantar da baiwa to amma kuma duk da yake malaman malikiya wasu daga cikin sun ce nan da an ka ce mutum it'amu asharati masaki ne ce da miskini goma ko ya yi tufafi guda goma ko ya yantar da baiwa sai suka ce to faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu ya azumin kwana uku an gane ko sai suka ce a'a shi sarki ko mai dukiya azumi za a wajabta mai saboda shi ke mi shi zai ba shi wahala ko wajen zihari sai aka ce a'a qur'ani au au yace ya baka zabi to ba za mu ce sun yi kuskure ba saboda au wani lokacin tana iya baka damar ka hadar wannan da wannan amma zance mafi inganci nan zabi aka baka kenan ba a cewa a'a in talakana a ce ya ciyar ciyarwa ta ta ba shi wahala ko sawa sutura in mai dukiya ne saboda yan taddabawa ko da yana da sauki ga sarki to amma kuma musulunci ya hankalta ma ana son a yan taddabayi to mas'alan mu anan shine cewa wanda ya kashe mutum sai Allah subhanahu wataala ce ya yantar da baiwa mumina ina fata an fahimce ni wa ma kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga ya yanta wanda ya kashe mumini akan kuskure ya yantar da baiwa mumina to sai waɗansu malamai jamhuri suka tafi cewa da baiwa waccan ta rantsuwa da an ce raqaba da baiwa waccan wadda aka ce a yantar ta cikin suratul mujadila ko mujadala to sai suka ƙara mu'mina suka yi takaidinta duk da yake sababin wato abin nan kafara ne hukunci ya hukuncin wato hukuncin guda ne amma sababin ya amma sababin ya sha bamban domin wanga kisa ne wanga rantsuwa ne wanga kuma zihari ne ina fata an fahimce ni amma su hanafiya sun saba a wannan wurin sai suka ce ba da shi ba to kaga wannan mas'ala ce ya kamata a ce dalibin ilimi yana fahimta ta domin ya san dalilin da yasa malamai suka yi wato sabani sai mas'ala ta karshe al-muqayyad bi qaidin da al-muqayyad bi qaidaini eh an ka ce al-muqayyad bi qaid wanda aka yi takaidin shi da kaidi akwai wanda in mun ka hankalta kaidi guda ne a akwai kamar yanzu wadanda muka kawo kaidi ɗaya ne akwai wanda kuma yana da kaidi biyu to ya zamu yi da shi misali azumin mutumin da bai samu abin da zai yanka ba wanda ya je aikin hajji ko ba haka ba bai samu abin yanka ba sai Allah ce in kuma ba mutumin makka bane bai zan ahlu hadir al-masjid al-haram ba sai Allah ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj idza raja'tum kaga yayi azumin kwana uku a lokacin aikin haji in ya dawo yayi nawa yayi bakwai kenan wanga azumi karar na siya nuna rarraba shi ake yi amma kuma azumin wanda ya kashe mutum akan kuskure fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ani tawbatan min Allah za a yi shi jere azumin zihari za a yi shi jere an gane ko domin ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain kenan kaga da na kisa da na abin nan da na zihari da na zihari an ce shi ko jere za a yin su shi ko wancan an ce rarrabewa za a yi to amma azumin rantsuwa da ramko na watan ramadan Eh.
sai an ka ce eh, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar kenan eh, f- f- abin nan eh, fa alaihi iddatun min ayyamin ukhar akwai kwanaki da zai je to jere za a yi su ko ba jere za a yi su ba ka qur'ani yayi shiru eh azumin rantsuwa sai ya ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam yayi azumin kwana uku Eh.
kwana uku jere ko rarrabe bai faɗa ba eh to kaga nan kaidi bi gare mu Mm.
wanga kaidi ya saki wato ya ce a rarraba wanga kaidi ko ya ce a bi su jere Mm.
sai waɗansu malamai suka ce a'a a yi su jere saboda sun kalli can an ce mutu tabi aini mutu tabi aini Eh.
waɗansu kuma malamai suka ce a'a abin da ya kamata mu hankalta ma shine cewa wato a yi su rarrabe domin sauki ake bukata can yadda an kai na aikin haji mm.
ina fata an fahimce ni amma idan muka duba sai malamai suka ce abin da ya fi mutum ya yi su jere in dai zai iya saboda mi saboda abu ne wanda Allah ya farlanta ma ka tsira daga nauyi kakka ta gaban Allah kana da wani nauyi a kanka Haka.
to kaga wannan ita ma mas'ala ce da yake cewa ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimce ta da kyau to shi yasa waɗannan mas'alolin ya kamata a bijiro da su saboda ɗalibai gwargwadon hali su rinka fahimtar menene dalilin da yasa malamai suka yi sabani tun da cikin mawdu'an mu ma akwai asbabu ikhtilaful fuqaha akwai asbabu ikhtilaful mufassirin akwai asbab ikhtilaful muhaddithin duka insha Allah in akwai rayuwa Allah ya bamu iko zamu kawo su to wannan shi dai ne abin da zan iya cewa a gurguje akan mas'ala ta al-mutlaq da al-muqayyad Na'am.
wallahu a'lam aka rama kallahu duk da cewa lokaci ya dan ja amma muna so a bambanta menene bambanci tsakanin al-mutlaq da al'am
shi al-mutlaq abu ne wanda ya zo sake mm in an ce abu ne wanda ya zo sake shi kuma al'am abu ne wanda ya game kowa da kowa eh in ka duba shi al-mutlaq mm shi al'am lafazi ne wanda zai zo amma shi al-mutlaq galibi yana da sigogi ko ne sigogin suke bambanta shi eh kaga shi al- al-mutlaq siga biyu gare shi mm ko ya zamanto an-nakira fi siyaq al-ithbat mm nakira in an kawo suna wanda bai da alif wallam ko ma mai alif wallam amma a cikin lokacin tabbatarwa ba korewa ba walaqad arsalna rusulan min qablika wallahi mun aika annabawa gabaninka waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya musu azwajan mazaji mata kenan wa dhurriyya da dhurriyya to kaga nan nakira ce azwajan kenan tunda an sanya musu amma fi siyaqil ithbat an tabbatar da ita mm to ko ita wannan ba ta nuhin amini domin ba duk annabi yake da mata ba akwai annaban da ba su yi aure ba kamar annabi isa ba duk annabi yake da zuriya ba wanda bai yi mata ba ai ba a cewa yana da zuriya annabi yahaya akwai sabani eh, wa sayyidan wa hasuran hasuran suka ce wanda bai zo ma mata kidan balle ya aure amma zance mafi inganci wanda ibnu kasir ya tafi akan sa hasuran shine mutumin da wato ya kame daga wato sabon Allah subhanahu wataala domin kalma ta al-ihsar wani lokaci tana nufin shamaki shamaki daga mata shamaki daga sabon Allah shamaki daga kaza shamaki daga kaza Eh.
ina fata an fahimce ni to kenan kaga shi nan an sake shi mm ina fata an fahimce ni kenan ba an ce ya game kowa da kowa ba ta fuskar lafazinsa a'a ta fuskar sakin da aka yi masa ta ma'ana sannan kuma idan muka duba shi al-mutlaq yana da alaka da fi'ili
eh al-fi'ili al-fi'lu idan aka yi umurni Allah ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron fandarewa su mm asalin annushuz shine al-irtifa daukaka mm fa'izuhunna sai ya ce mi ku musu wa'azi eh to wa'azin nan ba ba a faɗi da ayat qur'ani za a yi ba Eh.
ko da hadisi da wani yare za a yi za a yi da hausa ne za a yi da faransanci Mutlaqan.
za a yi da buzanci za a yi da zabarmanci za a yi da shunuwanci za a yi da faransanci za a yi da english duka ba a faɗi ba sai an kace fa'izuhunna da safe za a yi da rana za a yi da daddare za a yi da subahin za a yi bai faɗa ba mm amma sai aka bar shi fa'izuhunna za ka yi musu wa'azi da abin da shari'a ta yadda da shi Qur'ani ko hadisi ko magana wadda bata saba ma alqur'ani da hadisi ba mm wahjuruhunna fil madaji wahjuruhunna ku kaurace musu itlaqi ne fil madaji a wurin kwanciya duk da yake Ibn- ibnu Ta- jarir at-tabari ya kawo ta fassara wahjuruhunna shine ku daddaure su fil madaji a wurin kwanciya ka ku ga an ce a daure mace zamanin gada akwai yan kare haƙƙin dan adam bila'i za a yi mai yawa ko tunda an ce a daure kaga akwai matsala gaskiya ko ba haka ba a ce kashe tana zai yi Mm.
to kare shi kare mu kashe armen nan kahin kahin kahin shi kashe ta to kaga nan amma wahjuruhunna ku kaurace musu kwana nawa ba a faɗa ba ya zaka kaurace wa tana saman gado kana ƙasa a'a tana ɗaki ko ta- ka- kana wancan ɗakin kana kaza ko ko kaka alqur'ani bai faɗa ba mm fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna ku buge su sai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam na Jabir wanda ya zo cikin sahih Muslim Ya a ƙayyade hijjatul wani wada yace irin bugu da- darban ghayra mubarrih bugu ba wanda zai cutar da su ba mm ina fata an fahimci ni kenan kaga muna buƙatar kaidi kaurace wannan to sai mu ce kada ta wuce wata hudu domin hatta da wanda ya rantsuwa ce ba zai zo mu mata ta ba kwana nawa aka bashi hudu lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur an bashi wata hudu wanda ya rantsuwa ce ba zai zo mata ta ba an bashi wata hudu kamar yadda muka karanta cikin aya waccan a wancan lokaci to in wata hudu sun ka wuce to zan sai a yi zancen saki fa in fa'u fihin da ko ba da hunna duka magana ne na malamai idan sun dawo kafin waɗannan wata hudu to babu matsala idan suka dawo bayan su waɗansu malamai sun tafi cewa a'a fihin da aka ce waɗansu suka ce a'a ba da hunna bayan su aka ce fa inna Allah sami'un alim wa in azamu talaqa idan suka yi niyyar saki kenan ya zama to saki za a yi fa inna Allah sami'un alim Allah sami'un mai jina alimun masani kenan sai ya zama to kaurace wanda aka ce za a yi za a yi mi za a yi taqyidinta za a yi kaidinta da cewa kada ta wuce wata hudu dan wanda ma yayi rantsuwa ba ma wanda bai rantsen ba wanda anka ba umurni tunda shi wanda ya rantsuwa ce ba zai zo mu mata ta ba ba shi umurni ba ina fata an fahimci ni to kenan kaga an bashi wata hudu kada ya wuce wata hudu to wannan shine sai a zo a yi taqyid shi yasa shi qaidukin nan wato shi al'am shi na da sigogin shi kaga yanzu an ce jami'u ana nuhin gaba daya an gane ko kamar yadda muka kawo siyar na al'umum in an ka ce aljami'a ana nufin gaba daya in an ka ce kullu gaba daya fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una gaba daya da allazi da allati da allahi ismul mausul in yazo cikin hukunci ba cikin labari ba domin in yazo cikin labari ba yana nufin al'umumu ba akwai wanda ake nufi yanzu misali inda Allah subhanahu wataala ce wallati ahsanat farjaha nan maryam ake nufi duk da yake ismul mausul yana nufin al'am amma kuma a lokacin da ya kasance labari ake bayarwa to akwai wanda ake nufi amma in cikin hukunci ne hukunci ya shafi kowa da kowa haka agar makallahu Allah ya saka da alkhairi sai kuma tambayar da ni muku ta gaba tafsirul qur'an ala dawi maqasidi to yanzu da yake lokacin mu ya dan fara matsuwa ba za mu samu gabatar da tafsirul qur'an fi dawi maqasidihi ko ala dawi maqasid cikin irin waɗannan mintutuka da suka yi muna saura kamata na yi insha Allah ta'ala za mu zo da yarda Allah subhanahu wataala bayan mun dan yi hutu yan uwa su jira mu sai a ci gaba da bayanin ka'idodin yadda ake fassara alqur'ani da alqur'ani da ka'idodin fassara alqur'ani waɗanda suke sun tabbata domin bai dace ba a ce mutum yana fassara alqur'ani bai san dokokin da ya kamata ya tafi akan su ba wannan dai bayani ne muka kawo na al-itlaq wa taqyid yana da kuma wurare daban-daban a cikin alqur'ani in ka ɗauka cikin suratul baqara ma misali zaka ga inda Allah subhanahu wataala yake cewa وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كغدا الله يتي إن متن ينا دا وني رشل لافيا ففدية زي فدية من صيام تأزمي أنت مكا أيكن حج كاي أسكي سي كاي أسكي تو ففدية من صيام أنت زاكي كفارة تأزمي أزمي كوانا نوا kaga ba a nuna shi ba azumi na kwana nawa azumi ne na kwana uku hadisi shine zai bayyana shi aw sadaqatin ko ko sadaqa sadaqa ba a ba a iya ba ba a iyakance ta ba kaga sai an yi mi sai an fitar da wato sa'i abin nan shidda ga miskini shidda aw nusuk ko ko ayi yanka raƙumi za a yanka saniya za a yanka an gane ko na'am
ko saniya za a yanka ko raƙumi ko ma menene duk abin da ko ma jaki tun da yance yanka kaga nan su au nusuk ana nufin yanka sai aka ce hadisi yace ka zo ka yanka shatan wato ita ce mi ita ce wato akuya can kuma salasatu asu'in zaka bada sa'i uku lisattati masakin ga miskine guda shidda kenan kaga dole irin wannan al-itlaq wa taqyid ga mutumin da bai son ya fassara alqur'ani da alqur'ani wani lokacin dole sai an koma ga sunna wanda bai yarda sunna ba kuma zai shiga cikin matsala to wannan ya kamata mu dan abin nan bayani Allah nan ya kamata mu dan dakata insha Allah abin da muka faɗi ya zama dai Allah ya ba mu lada amin amin masu saurare kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku nan da minti goma insha Allah za mu dawo bayan mun dan shawo iska